إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na tafsirin karimin rahman fi tafsirin kalam manan na babban malami abdurrahman sa'idi allah ya ji kansa za mu tashi a daidai kan aya ko aya ta na kaifa ta kuru na ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم نعم مالن يتي هذا ko mu fassara kaifa takfuruna billah Allah ya ce ka kafirce wa Allah madaukakin sarki wa kuntum amwata alhali asalin ku da matattu ne a hayakum sai ya raya ku sun yumitukum sannan daga baya bayan rayuwa zai kashe ku sun yuhyikum sannan zai sake tada ku sun ilaihi turja'una sannan kuma gaba ɗaya in kun gama rayuwa wurin shi za a mai da ku wannan huwa allazi khalaqa lakum shi wanda yake ya halicce ku daga babu shine wanda ya halicce ku ma fil ardi ya halitta muku mafil ardi abin da ke cikin ƙasa jami'an gaba ɗayansa mastawa ila sama'i sannan sai ya daidaita a sama fasawahunna ya daidaita samman guda bakwai saba'a samawatun ya daidaita su guda bakwai wa huwa shi Allah bi kulli shay'in game da dukkan komai da ka sani alimun masani ne shi a nan da Allah yake mamaki a sun ce jawo hankali ne in ji malamai na mamaki da kuma zargi waya ma ɗan adam zai kafirce wa Allah ba ku gane ba a rayuwa idan mutum ya ma wani abu bayan ka mai alheri ba kai ba har wani naka yakan ce kai wani bai kyautawa ba ga bane misali a ce kamar yadda mustaqamu sasa kaddara ta sa lokacin da abin da ya samu Aisha ya same ta ya ga lokacin sayyidina bakar duk da mutum ne mai dattako ya ga abin da musta ya bai kyauta mushi ba a ce dai abu ya samu gida aisha yansa na cikinsa a ce ga abin da ake zarginta da shi duk da ba ya tabbata ba ne amma ce hadda shi ne a ciki an dan gane magana shi na laiki mamakin ya dan adam da na halicce shi daga bawu sannan ni ne cin shi arziki shi kenan ni ne shan shi ni ne lafiyan shi ni ne rayuwan shi ni ne komai nashi amma kuma bautan da shi ne mafi daraja kuma sai ya ɗauka ya mawani na kun gane magana ni kuma ya kafirce mu an ɗan gane magana misalin shi lalataccen misali wanda duniya ne yake gane lahira da ita shi ne na faɗa ina mai ta ba yadda za ya uba kullum ya ciyar da ɗan shi in ba lafiya shi ne magani komai ya taso shi ne auren shi shi ne komai shi ba fita da shi daga gandu ba amma kullum zai je gonan wani kuma ba kudugo ya je ba balle ka ce kana jiran ya je ya dawo ya sallami mai gida ko a gonan wancan yake zuwa yana mai aiki ba kwandala da yake aza ka dole nan baban ya shiga takaici to haka Allah subhanahu wataala aka buga wannan ne saboda a gane wancan Allah nan da yace kaifa yaya takfuruna billah kuke kafircewa Allah abin yana mamaki Allah madaukakin sarki sannan yana aibatawa sannan kuma kai inkarewa yake yi akan mito bara ya fito ma da asali to shi kuma Allah subhanahu wataala idan ya gori yana da abun gori an gane a musulunci ba dama bawa ya taimaki bawa kuma ya mishi gori idan yi haka ya ɓata aikinsa hasali ma Allah ya ce da dai gori bayan an yi alheri ha ya ce to gwara kawai in ya zo ka ce mai ya haƙuri ba zai samu ba duk da zaka ji nauyi ko to shi a gurin Allah wannan alhajin da ya ce wani kai haƙuri ba zan baka ba duk zai tafi yana bakin ciki na farko ba a bashi ba na biyu kuma an nuna mishi ba babu bane an ce dai ba za a bashi bane tun da kar mutum ya karya ka sa gwamnati ce babu ne ya haɗa biyu ke ga ruwa ga ƙarya na farko ƙarya ne ya ce babu na biyu kuma bai bada wa dama an gane magana shi ko ne ya ce ka yi haƙuri kalmar ka yi haƙuri yana ɗaukan ma'ana da yawa shi irin wannan ya ke ce mata wato ainihin hila dubara tunda idan ya ce maka ka yi haƙuri ba zan baka ba wannan kai ka faɗa ka yi haƙuri babu wannan kai ka faɗa amma ya ce ka yi haƙuri ka san abu amma ka yi haƙuri ba zan baka ba zai ɗanci zafi ko ka yi haƙuri wani in yi haƙuri kamriya ka yi haƙuri dai an gano magana so shi ne to Allah ya ce wannan mutum alajin da ya yi wannan ya fi zama alheri a wurin Allah sama da alajin da ya ce gashi me kake nema abincin yau ba na gobe ba na jibi ba na ya ɗauki naira dubu goma ya bashi bayan shekara ɗaya kaga ma yan dade jiran nan ta hada su da ce wani fa ba na mantawa bara a lokacin ana julai din na ana wannan halin ya zo guri na ya ce in taimake shi kuma na ɗauka na ba shi amma abin da zai mun kenan alaki to wancan da ya hana ya fi mun alheri sama da wannan da ya bada yana gori to shi Allah yana da abun gori shi zai gori zai kaga cewa yake ya za su kafirce mu Allah kamar tambayi Allah to mai amusa har da za su ce sanyi butulci shi ne kafirci ba butulci sai ce asalin ku fakuntun a haya amwata matattu ne fa babu duk wanda ka gashi da saman da ƙasan da kursiyin da al'arshin da komai daga baya aka yi su shi Allah bai da farko kuma bai da ƙarshe amma duk abin da ba Allah ba to halitta shi aka yi an gane magana to shine ba mu ba ko ma dai menene an fara da muni saboda muni ake neman mai bauta kaga saniya ba a san ta bauta irin wannan dai da a dora mata amma tana tasbihi bishiya ma tana wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbi walakin la tafqahuna tasbihahu ku ne ba ku san kalan tasbihin su yanzu wa ruwan sama ba kenan yake sauka shi ma yana nashi ibadan ne wa kuntum amwatan ku kasance asalin ku matattu ne babu ku kudugon mani ne ina rayuwa a rukun mani wani shi ne asal da adam ita ma kasan ba sai Allah ya saukar da ruwa ne da yake cewa a cikin suratul hajji shafi na farko yace ya yi wannan su in kuntum fi rabbin min al-ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum salatan qiratul arham ma nasala jal musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma latulghu ashiddakum thumma takunu shuyukha ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علمه شيئا تيتي وترى هاملة إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وغبت وأنبتت من كل زوج بهيج التي ياكو متاني إن كنا شكاني game da tashin kiyama ka sana daga cikin rikici shi wadan adan ya za a yi ya mutu ya lalace ya zama kasusuwa a cikin kabari a ce wai za a ta da shi wai a sake mai tambaya Allah ce to idan kuna musu kiyama ne ci asalinka fa inna khalaqnakum min turabin daga ƙasa muka yi baban ku Adam thumma min nutfatin sannan ku zuriyar muka sanya ku ruwan mani thumma min alaqatin sannan kuma jini thumma min mudghatin sannan tsoka mukhallaqatun wa ghairu mukhallaqa wata halicce ta conflict an gane wata kuma a yi ta gatanan dai wani ya fito a bakwai ni wani ya fito a taran goma wani fil arhami ma na sha'u mukan tabbatar a cikin mahaifan ya mace abin da muga dama tunda ai wata bari take kun gane magana ko wani kirbu fil arhami ma na sha'u ila ajalin musamman shi ma zuwa wani lokaci iyakantacce tunda za ta haife shi su ma nukuriji kuma tifla sannan sai fitar da ku jarirai an gane magana sun ma da tablugu a shiddakun sannan sai ku kai ƙarshen ƙarfinku shi ne arba'in lokacin da mutum zaka jena wallahi ba wanda ya isa tablugu a shiddakun to ya gama wannan kuma sai fara sauka sun ma da takunu shiyuka sannan sai ku kuma koma tsofaffi sai ka je yana tashi ana an zuran dafa ka an gane magana ko sai ka ji ana cewa ku nemo mun sandan nan rayuwar ke nan kuma da takunu shi yuka wallahi cewa min kuma yi tawaffa min kaula a cikin ku akwai wanda nake karɓar da shi kafin ya tsufa akwai wanda nake karɓar da shi kafin ya fito duniya za ta je nan musifa a cikin ta alama an hula mishi mene amma kuma kafin lokacin haihuwan yayi kuma sai daina musu an hura mishi rai a cikin ta yayi wani rayuwa na cikin ta amma kuma bai fito duniya ba ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد الى ارذل الامور akwai wanda muke karɓar rage tun yana ƙunciya yana 30 something wani 40 something wani haka haka sai mu karɓar shi wani kun kula amma da sha bilajar musamman kuma da kudin kuma da tuka da sun mutum ko tun omin kuma yata bamu omin kuma yi rodi la razali umuri to Allah ya tsare mu akwai wanda muke mai da shi zuwa mun fi kaskancin rayuwa ko mun sha mushi a san ko dai wannan ya shiga matsala mun jarabawa da ya ce kashi fitsari a sanya shi a rana ka gane magana to Allah ya tsare mu da irin wannan su mutum ya shiga wani kuma rayu Allah ya ce mu mai da shi ila arzalil umri li kai lalan ba da ilmin shi har kai lokacin da yanzu ba iya gane ai ko malamai ne akwai wasu malaman da in suka su fa hadisin su akan tambaya wanne ya faɗa a ciki sanda yake kuruciyen shi haddan tana kamawa tana nan nan a lokacin in ya ce annabi ya ce waɗannan hadisan duka suka inganta su inda ya cika wannan sharda amma da ya tsufa kuma hadisun da ya bada lokacin haddan ya yi rauni ana samun matsala wani lafazin ba annabin ya faɗa ba sai ca kuɗa to sai ka ji an ce a shekaru kaza san da malam wani ya faɗi hadisi bai inganta ba kun gane maganin kawai kalayan barba da ilmin siya saboda su kwan lokacin a to ko wannan shehu mai gadara da hadda Allah ya ji kan musulmi ai ga da ya tsufan nan haddan abubuwa sun rikici wanda ko da ana ji da kai ban ba na manta wata rana dan ya fara jawo wannan ayan na cikin suratul ahzabi sai ta makale innal muslimina karan su kufi ne guda goma indai kana haka da hannu indai bai cika goma ba to ka tsallake guda da ya ja ya ja inda dama da ka ake yi ta gifita ya sake mai da nabi nabi ina ko na uku ko ya dauka tsohon sai da yi ta sai kan bara to amma da tsiyo ba da tsiyo sai abubuwan sai hankali ana jarin jaka Allah ce da kalalan ba da ilimin shi'a sai Allah ce wa taral arda hamida kasa ba za ka ganta ke kashashiya bushashiya wai za a zanna alai har ma'i muka sauka mata da ruwa muka shi yanzu muna kan sai ta zattuwa rabban sai ta girgiza ta kumbura wa ambata sai ta tsarar da min kulli zaujin bi dukkan nau'in tsiro da ka sani mai ban sha'awa ya gamta ya je ya kalli gona irin shi ne kamar wancan da ya rikice kuma musulmi ne amma kwakwalon ta tafi wani guri din ya kalla ta ce kai ba a zuna tafi da hazi abada ya ce gonan nan ya ce magokin shi ba na jin za ta gari kaga ai kewaya ya yi kewaya kenan yawwa da ya sake lissi dama wannan kisan shi mai gonan na musulmi ne eh baka ya ce aka farta ba ai kafiri ba aka farta kowa abubakar ka gane magana in ka ji ana wani kakafir ce to dan na ciki kenan amma kafiri ba ce mishi kakafir ce shi ma na yana nufin butulci ne yanzu kama Allah butulci wanda ya dace ka daga kasa asalin baban ka waye lakin na huwa Allahu rabbi ka gane magana eh shi matsalar da ya samu ai ka je ce la kuwata ya kamata ka ce ai ba kalmar shahada bane ai musulmin ana samun wannan fitan ai a cikin mu ma ko a yanzu abubakar za ga musulmi ne amma ga yana cewa ni baka daina gari na ni fa na daban ne saboda na iya ni ma kaga ko bara da na yi noma haka za ka jera ma lissafi ni duk abin da na san na noma waɗannan bayan na ɗan jiƙe da abinci da sauran ni hidin hidima irin waɗannan ba na yi yasa ka gani ai da ta ci gaba ya manta kuma ko wanda za ga shi a rayuwar shi almubazzari ma'ana shi bai san tattali ba amma kuma kullum yana samu kuma kun sa akwai irin su wanda shi shi kai yau in ya samu naira dubu ɗari wallahi ba ta kwana ba kuma gobe zai fita ya samu hamsin ham ɗarin ma wani ma za ka gani man bai dame shi ba.
madal to kuma yana samu to to kuma ya manta akwai kuma wanda ni da ku duka mun sani ƙauye da birni akwai irin su riga wannan ta gagare shi wai duka wannan saboda economizing ya tattala ya tara ya kasa ɗinki ba da kakan nan ya gama komai amma kuma dai kuji ya yau in tattali ne wannan ya fi shi tattali tunda shi wannan mai magana ba mamaki kayan shi kala goma ne ba mamaki yakan ɗanci taliya ya ɗanci daɗi a gidan shi shi ba ba mamaki ya yi hidiman gina gida shi wannan ba gina gidan ba taliyan ba rigunan amma kuma ba kuɗin ka gane magana in tattali ne wanne ya kamata ya yi wanda ya ki hidima shi ya kamata ya mene ya kudin ko to ga shi yana yin hidiman shi gwargwado amma kuma yana da kudin ga kuma wani ya kasan ya ki yin hidiman saboda ya tara kuma sai ya taro ga kuma wani almubazzarin ma baya ije kuma yana samun kudin kullum ana harka da shi ga kuma wani ka gane magana to har a yau har a gobe akwai irin waɗannan mutanen idan mai karatu ne zaka yana cewa to mu da muka karanci bangaren ni fa economy na karanta habawa ne wanda duk abin da zan yi sai na lissafa kuma amma kuma jiya yau fa tunda in kana lissafa masu kudin garin su baya ciki ni dai yana tsakiya shi ba talaka ba shi kun ba mai ba to shine ka ji an san ka aigo to Allah ya sa mu dace to Allah ya ce wa takaifa takuruna billahi wa kuntum amwata fa hayakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una ko da ba ku da kuma ba ku da rai kuntum amwatan kenan an gane maganan ko fa hayakum sai ya rayar da ku shine busar rai da ake yi din nan bayan mutum ya gama wata hudu kenan ko kamar yadda manzo sallama ya tabbatar din nan 40 40 40 har guda uku ko Allah ya ce fa hayakum sannan sai ya karayar da ku an ji ita ce wannan rayuwar da muke ciki kuntum amwatan fa hayakum thumma yumitukum sannan in kun gama wannan rayuwar wata zai ka ga Allah subhanahu wata'ala ya kashe ku shine Allah madaukakin sarki ce huwa allazi yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum shine wanda yake karbar ran mala'ikan da Allah ya turo to shi sa no Allah sai ka ji kuma ya ce mu muke yi a wai wakilin shi ne sai da umarnin shi yake yi aiko yau da wani zaka tura yaro ya je ya karbo maka sako sai azazzagi yaron gaskiyar magana ka ya ka zaga zo da shi laifin yaro mai sako ne kawai ya zo da shi ka gane maganin kuwa in ma da wanda ya laifi to wanda ya tulo yaron ne to yasa Allah sai ce mu muke karba saboda sai lokacin yayi za a ce mishi je ka karbo ran wani yana aiki ne a madadin Allah madaukakin sarki yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce duk wanda ya mun biyayya Allah ya mawa saboda ai wakilin Allah ne a bayan yana ƙasa da na ka duba wancan da ya ce ma'anin salama ka yi adalci da nan ya ce to idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba to wa zai yi adalci a duniya an gane ko kuma yi mitukum sannan sai ya kashe ku shi Allah maɗaukakin sarki kenan ko wannan mutuwan da zaka ji an ce wani kwana ya kare ya sa malam suka ce Allah lalle da yake cewa tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa la kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata misa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa suka ce anan Allah yana nuna ma wannan rayuwa da muke yi wannan temporary rayuwa baya lissafi da ita an ji sai ce huwal ladzi khalaqal mauta kun ji aiko wal hayata an gane maganan kuwa wanda ya halicci ce ya halicci rayuwa da mutuwa ba sai ce shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa saboda wannan rayuwar ita iyakar tafa ke na mutu ya shekara 150-200 ya zama samun su zai wala ko haka ne ko to da yawanci shi ne nan dai 500 ɗin kenan 95 wanda ya wuce can wancan state ɗin to to ina rayuwa sa sabitu ya zuba duk wanda ya mutu samanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana kwanci a ramin kabari sama da shekara 1400 da Allah in ka kalli wannan mu da muke 60 70 80 wani abu ne ma'ana ko yanzu ne a rayuwa ce wani ya mallaki naira 100 wani yana da 1400 ko da 500 ai ka san wancan ya tafi ya bar shi haka ne ko to shi sa wannan rayuwar ita ba a lissafi da ita abin da kawai ke damun mu shedan ne dare kun gane maganin kuwa amma an ka lissafa ce kawai bawa tun daga ranar da aka yi na'urar shi aka haife shi har zuwa ranar da ya mutu yana bautan Allah baya saba ma Allah in ka kalli kwanakin da ya kwaɗa shekara saba'in din nan ko tamanin din da ya gaba ɗaya ɗan cib ne yasa Allah ke cewa wa ma'amdu sa'ati illa kalamin basari a huwa karam amma baya ka kusa kuma wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun kwana ɗaya gurin ubangijinka daidai yake da shekara dubu ɗaya da suke lissafi yanzu misali da wanda zai shekara dubu a rayuwa da wanda zai shekara ɗari a rayuwa kai kasan da rata to shi allah kwana ɗaya shekara dubu ne to kaga kenan mutum wanda ya shekara ɗari shine ya kai 10% kenan ko a cikin ɗari kenan ko oye 1% kuma out of 10 kenan ma'ana a kashi ɗari a kwana ɗaya a wurin allah 24 hours kenan ko to shi ɗaya cikin goma ya yi kasan ko da ai ba mata awaigawa ta shi an ka gane magana ma'ana dai a gurin Allah madaukakin sarki yawman ka yi ka alfi sanatu mai mata wudu har yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da rayuwar nashin kai totalin gaba daya bai wuce kwana ɗaya da rabi ba da mutuwan nashi da rayuwar nashi tunda ayi hijira ne da 48 ko to shi kuma ya shekara 62 da dan wani hawaye ko in ka hada zai baka kusan shekara 1500 da dan plus to bai wuce kwana ɗaya da yi da rabi ba ta maza ga dan adam yana ta buge buge yasa dole Allah ya mamakin mu eh dole ya mamakin bawan shi waɗannan yan kwanakin ne eh kwanakin ne yana ta lissafi kuma ga buri ya sai da na aliyu magana ya ce abubuwa guda biyu matsala ne an gane buri ta mantar da mutum lahira sau da duwanda yake da target baya su kara kira mishi mutum sau da ai shi a lissafin yadda abin zai kasance ya ce da kuma san rai ya ce san rai ita kuma na faɗa mana da hausa ne tana hana mutum ya bi gaskiya so da inda akwai abinda na kafi ji yadda za ka yi da biyar labarin canzawa mai sa ce maka shi kani na maganin mu na jiya karatun mu na jiya ai yana zama ne a wajen yan siyasa aƙida ka gane maganin kuwa don haka dole zai kare ta saboda yau da kullum duk abin da ka kawo za su kare su wannan su ne ibadansu kamar sallan azhar kuma ya sallan azhar din ya samu shiga mana su goninsu kawai shi ne bawa na Allah don da wahalan yi wahala a watannin baya ko shekara ɗaya haka dara bauta haka na yi kasan da saukar da amfanin gamu talakawan kenan ko ya kai kusan shekara ina ganin ko ya wuce mai ko yawwa so da aka shiga ni yasin wahalan ta wahala da aka ji wutar shi fa wancan dan siyasa akida din fa da ya rasa yadda zai yi supporting din wannan dan maganan ba zai yi ba duk da dai kauye ne da kuma yanayin situation da ake ciki mana ya ce zai supportin din wancan ba zai yiwuwa to amma shi abin da ya ce to shi ya rasa wane ma zai zaba look at it ka gane maganin kuwa eh misali tun da yanzu an matsa yanzu wannan yana ba da wahala waye waye waye yanzu to ba zai zabe shi ba to zai zaba ne kaga wanda ya faɗi wannan yana nan ba shi fa tun da ya rasa wanda zai zaba zai ba koma mana shi ne ka gane maganin duka anan da yake kwazo cewa tsani ya fi jingiri ya kamata a mashi uzuri inda mai wancan aƙidar ni da kunni na naji a shekarun baya a lokacin da ake ta taburza lokanin jam'iyyar kasan waɗanda yan siyasa su ma yan yawace wace ne ya je nan ya je nan wani gwarzo nashi da ya tashi daga jam'iyyar da shi yake ciki ya koma wani jam'iyya sai afcc kasan yayin da ake a tura-turan nan sai yana ta murna kuma kaga da shi dan jam'iyya ne yanzu tunda baya jam'iyyar su a jefe shi da sharri ba matsala wanda kuma yake jam'iyyar kuma zaga yana ta kare shi tunda ba na manta wannan shugaban karamin kuwa lokacin kafin ya wani farkon ana ta wayo wayo baya ma dariya waye waye waye da yake yana jami'an ne bubu dan bakin shi abin da yake ce to shi an gwada shi ne ma an gani ka gane magana tun ma'ana tun yana jami'an shi wankakke ne akan me za a rinka su kan shi so irin wannan ita ce ake ce ma hawa sai na da yake cewa kaga da tulul amali da hawa suna lalata dan adam yace fa amma atulu al'amarinsa da akhira ya ce shi buri dogon buri ya kan mantar da mutum lissafin lahira ne bisa za ga shi hanyar neman shi halas ne haram ne target ɗin shi ya tara idan mulki ne hanyar da ya dace ne bai dace ba target ɗin shi ya hau ka gane maganan saboda dogon buri yake da shi target din shi da haka lahira ba ta ciki in an ce alhaji wani kan tsoron Allah akwai lahira to ai shi ba ta kusa a wurin shi da haka shi bari na dan gama abin da zan yi na koma in koma wai kaman ya alkawari da Allah cewa kana da raguwan 30 years abu na gaban ka ya ce to yana mantar da mutum layara shi sai garin to yana rayuwar shi ba lissafin layara ciki na ce ba lissafin layara wani ce to ana zuwa ana zahar tare da shi da sauran to ya abubuwan da su gaba ɗaya a zahar da la'asar ɗin ba su da amfani da mutum yana yi kuma mutane mu da yawa suna yi yanzu irin waɗannan abace-abacen neman kuɗin da na gona da na kasuwanci da na da na masu fisikal ɗin wanda suke ɗin tsafin jinin ne da gaske da waye da waye da waye ai ga mutum zai gamsa Allah ne amma yana kafiri ai kun gane maganan kuwa komai alkyabban shi komai rawanin shi to kaga sallan ba za ta tare mishi wannan abin da yake yi ba hasali ma da ya samu matsala yana sallan ne zai samu sama amma yana da wancan akidan ya yadda Allah subhanahu wataala inda ya ita shi titi ne ya ci gaba da nima gwargwado an yi mai arzikin ne zai arzikin nan gaba yayi wannan to ya fi mai sauki ma sama da ya rinka zuwa yana samun sallan asabahi a jam'i amma kuma shi arne ne yana saurin gaba kaga sallan ba ta da amfani Allah ya samu dace ya ce to amma tiba ilhawa ba ya ce dogon buri yana mantar da mutum lahira ba kuma duk wanda ba lissafin lahira a cikin za ga rayuwar shi kawai yadda rai shi ta tsara mai ne kawai da aka ba shi da lokacin ka duk wa'azi da zaka me sa ga yan siyasa nan waɗanda suka yi nisa a ciki ba sa jin kira su ba sa son kana kawo musu addini inda zai taɓa musu siyasan su to kaga lissafin lahira ne amma ba aka ba duk abin da aka lissafa aka ga zai taɓa lahira ai ije shi ake a gefe bulalaci yace fa amma tiba ilhawa attiba'ul hawa san rai bin san rai yace to yasudul maru alal haqq yakan hana mutum bin gaskiya ne so da idan dai ta sabi akwai abin da na kulle a raina kuma san rai ne san zuciya ne ko wala da abin da zaka faɗa min kallon ka nake in ina jin nauyin ka sai in maka shu duk ka gama ni kamar na gane wala ban gane in ko ba na jin nauyin ka wallahi kana faɗa yana kawo maka hujja har sai na gamsar da kai shi ya rage maka ka yadda ka binawa ko kuma ka ce gaskiya ba za ka yi ba amma dai ni ba zan bannawa ba saboda san raina ba shine abin da ya lakar da yahudawa ba to kuma ga shi muna tafama da wannan cutar dogon buri san rai dogon buri san rai harafa addini musa zabaka tunda mutum za ka ji mutum an yi magana matan mai farko shine wani malami ya faɗa idan namu ne zan ba shi uzuri in ce ka san malamai ilimi kuma da faɗi amma idan ba namu ne ba sai kuma ya zama ni a rayuwa ban taɓa jin wannan karatun ba sai a rana kuma ga dai abubuwan da zan iya soka sai ka ji mutum ya ce kai malaman can fa da can tsallaken fa gaskiya ya hankali da su mai kokarin kenan wani ma buɗan baki ne ce kariya ne ba inda aka faɗi wannan a karatu to kaga yanzu ba maganan ya kalla ba wanda ya mene kun gane magana so Allah ya tsare mu ce fa hayakum thumma yumitukum thumma yuyikum to kaji wancan ina karshen sakon din kenan go ita ce wannan rayuwa thumma yuyikum sannan kuma zai ta da ku zai rayar da ku thumma ilayhi turja'una sannan kuma zuwa gare shi za mai da ku ku gane ga wata ta'un da dan ma'ana wurin go turja kun gane thumma ilayhi mai na turja'un kun ga wannan ta'un da dan ma za a mai da ku ne dan adam ba zabi amma da za ka ce ta ka sa ta go to sannan za ku koma da daɗin kanku kenan yasa shi a mutuwa ba a neman zaɓinka za a mai da kai ne bai sa za ka ji ɗan adam yana rabiyar jewa ne ai za ce maka na hundar da muke gudu dole mu kowa yanzu la'alla kuma tar ta ta nan daga nan da daba ta nan to sakonta daban shi kuma wannan daga gasa tur da damwa din na go a'a sannan kuma idan ya rayar da ku a daga kabari kenan ko za a mai da ku ne yanzu ka ce wai ni ban shirya ba a'a kai mai da kai za a yi ba kamar yadda yaro ne an gama abin da za a yi na visitin ziyara sai za a koma gida yana cewa bai yadda ba to ai dama daukan yi za a sa shi a jiki yayi ka gane magana yanzu ai ba zaɓin kai shi ne zai ce zai koma gida a za a koma da shi gida ne to irin shi ne Allah ce sun ma ilai turja'una sannan gurin shi za a mai da ku kana so ba ka so wannan ba zaɓin ka ba ne kamar yadda ba a yi shawara da kai ba aka halicce ka ka gano magana to haka za mai da kai to shi sa wani magabaci da ya karanta fadar Allah madaukakin sarki da yake cewa a cikin suratul bakara din can shafin da daga shi sai fallan karshe Allah ke cewa wata yawman turja'una fihi ila Allah Allah ya ce ku ji tsoron yinin da za a mai da ku cikin wannan yinin zuwa ga Allah kaga za a mai da ku ba za ku koma ba da cewa wata ku yawman tarji'una za ku koma to da gabin kanku kenan idan ban shirya ba zan ce ba zan je ba ka gane magana to shine da Allah ya ce sun mai mitukum sun mai huyikum shi wannan magabacin da ya karanta wannan faɗin Allah madaukakin sarki wata ku yawman ku ji tsoron yinin da turja'una fihi ila Allah za a mai da ku gurin Allah a wannan yinin kuna so ba kwa so sun matuwa fasa na cika ma kullunan su kowace rai ba kasa abin da ta aikata wahu su bayi la yuzlamuna ba a zaluntan su shi yasa ko anan da Allah madaukakin sarki a wannan shafin na Allah zina ya kulu da riba ai shafin ne ai an gane ko to ai da yake magana nan da yace يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين سألت فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فسيتي فلكم رؤوس أموالكم لا تظلي أجولكم لا تظلمون ولا تظلمون تظلي تظلى an gane magana shi ma ma'anar shi daban an gane maganan ko irin shi wala kada arsalna fihi munzirina fanzur kaifa kana aqibatul munzirina munzirina munzirina na farko Allah ya ce hakika ma aika musu da masu gargadi na biyu kuma ka duba ka ga karshen waɗanda aka magargadi ya kasance munzi masu gargadi munza waɗanda aka magargadi munzirina munzarina mursilina mursalina Allah ya samu dace to mushahidin mu dai anan da yace summa ilayhi sannan kuma zuwa gare shi shi Allah kenan ko turja'una ake mai da ku zuwa gare shi Allah ya samu ga da kyau to nan ayoyi da suke kama da wannan a cikin alkur'ani suna da yawa wanda Allah madaukakin sarki yake nuna ma dan adam asalin halittar shi kamar nan Allah ya ce huwa allazi khalaqakum shine wanda yake halicce ku shi Allah maɗaukakin sarkin kenan min turabin daga ƙasa kaga nan ba faɗi ƙasa ba kenan ko sun mai mitukum sun mai wuye ku sun mai layi turja'una a nan kenan ka ce kuma ko yawa can kuma min nutufatin an ji sun mai min alakatin sun mai kurjikum tiflan sun mai tablihu a shiddakum ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون kaga wannan ai ba na hajji bane wancan wata rana da idan habi da tanki na ko ya wuto sannan sai ka koma cikin suratul mu'minin a shafi na farko bayan Allah madaukakin sarki ya kawo sufofin mu'mine mutanen kirki tun daga kadaful hal mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون alladhina yarisuna alfirdausa wa fiya khalidun Allah ya ba mu firdausi Allah ya ce waɗannan su ne masu cin gado kamar an tambaya Allah za su gada me sai ce a su ne wanda za su gaji aljannan firdausi in sun shiga ba fita kasa duk wannan bige-bigen da ake son sabiti ne alhaza wannan suna tsoron talaucewa ne ka gane magana amma da a ce yau garanti dangote an bashi a ce da wahayi ake yi aka ce ma dangote kwantar da hankalinka arziki ba za ka taɓa talauci ba Allah zai ji ya ji sanyi sosai Allah kalli da in zai ci gaba da gogoriyan ya ci gaba da rike rankin kenan go to zai samu sauki amma yanzu shi diyar da za a zama talaka baya so shine ke ta tattarewa duk da dai akwai wancan kuma yana so ya kamo wancan to wannan kuma wani abu ne daban to shi ma aljannan ba shi ne zai daɗa birki ka ba duk ni'ima tsoron ka kar ta kauce me yasa babban malamu Adamu na kaddara a yana cikin nema aljanna ne ko sai shi dan ya rude shi da ƙarya da rantsuwa cewa idan bai ci wannan bishiya ba to ba zai dawoma ba kaga yanzu yana da so ya dawoma ni'ima ce ta aljannan da yake rayu kun gane maganar kuwa da yace ya adulluka ala shajaratul khuldi yace mulkin la yabla ba zan nuna ma bishiyan da in ka ci zaka dawoma a aljanna ba kaga ai bai san wannan ni'ima ta mene kenan ta gushe to haka dan adam yake shi ne ta Allah yake ulaika humul warisuna allazina yarisuna firdausa hum fiha khalidun wanda za su dawoma a ciki kuma har abada ba za su fita daga ciki ba to Allah ya sa ma cikinta Allah ya tsare mu wuta to ga a yanzu ba mu zo shi ne zo ka zo ayin da mu muke so mu samu tunda na huwa allazi khalaqa kayfa takuruna billahi wa kuntum matan fa hayakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una can Allah subhanahu wataala bayan yayi wannan sai ka kawo halittar dan adam ba ya ce wa laikun warware suna ba allazi ne yari sunan firdausan biya wala kada kalgar insana min sulalatin mun halici dan adam daga tsantsan tabo sun maja allah wanda tubatan fi kararin baki sai muka sanya shi ugon maniyi a matabbata na mahaifa zuwa wani lokaci guri mai aminci sun makalaka na nutufa ta halakatan fakalaka na la halakatan mudagatan فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم انشأناه خلقا آخر قال شيء فتبارك الله أحسن الخالقين kaga nan ma ana bayanin dan adam ne Allah ya ce malace shi daga tsantsan tabo ne haka sai mu sanya zuriyar shi kuma dugon maniyi ne a wani guri wanda yake mai aminci kuma karfa ne cikin ciki ba an gane maganar ko Allah ya ce sai muka halitta daga dugon maniyin nan jini jinin muka mai da shi tsoka tsokan muka fitar da kasusuwa kasusuwan sai muka lullube su da tsoka an gane maganin ko kai da gani yadda ramin hancin nan yake da waye da wasu eba a wani mutum a sai dai mai duka a cikin kuma kuma yadda yake rayuwa outside din karkashin control din Allah haka yake a cikin mahaifiyar shi yana motsi yana komai yana komai amma kuma yana cikin ciki duhu kan duhu abin ba Allah ba zai iya wannan sai da yawa halittun duka to Allah subhanahu wataala yake cewa thumma anshanahu khalqan aka bayan an gama wancan an fitar da kafa an fitar da hannu an fitar da yasu da kumban nan kanana kai sannan ga dan gashi aka ga ga wasu ba duka an fitar yace thumma anshanahu khalqan aka sai malice shi wani halitta shi ne sai ganshi complete insan dan adam gashi nan cikakke suma sha na kwalkana karshe Allah ya ce fata barakallahu albarka ya waita ga Allah wanda in zai halitta shi ne mafi kyautata halitta masu halittu gaba daya daga ga can ma ya bada labarin dan adam kuntum amwatan ba hayakum din kina tunda digon maniyi ne sai ya karaya kaji ma yana maganan digon maniyin jini maka mai da jini maka mai da shi tsokan maka fitar da kasusuwan maka lullube su sai ga dan adam to ya gama wannan rayuwa din ita wannan da muke ciki yanzu nake magana kenan to sai kuma Allah ya kashe mu mutuwa na bi kenan mana farko da ba mu matattu ne sai ya kara yadda mu ɗaya kenan ko sannan zai sake kashe mu kaga ya zauna da mutuwa guda biyu kenan to sannan sai ta da mu in kiyama ta tashi da wannan rayuwar to daga ita ne ina wancan ko na busar kawo ai su ma ake yi ka gane maganin kuwa shi ko duk wanda ya sumo baka ce bai ya mutu ko anan duniya kuwa za ka an ce ya jikin mara lafiya ce gaskiya bai san inda yake ba da yanzu ba ya su mani amma kuma ba a sa mai likafa ne a ce a kai shi a waina yana yana da rai sai dai kila ce ba zai iya komai ba yana dai nan farfashi ko to dama shi ne lasting da zake tabbatar da wannan yana raye ko baya mene tunda idan an ɗauke numfashi to ya mutu in ko numfashi yana numfasawa to ya su mani Allah ya sa mu dace to za ka kaga su ma ai ba mutuwa ba ne wannan suna ce wata wai kano mutuwa go Allah ya sa mu dace da aka sannan sai ya raya kutu kaga kenan muna da mutuwa guda biyu muna kuma da rayuwa guda nawa biyu kenan yanzu mun gama mutuwan farko wanda da ba mu kenan ko yanzu muna rayuwa na farko kenan shi ma ko to sannan sai mu mutuwa na biyu kenan wanda za a ciro mala'ika ya karbara sannan sai kuma wancan rayuwa to ita ce kuma wannan za a yi dindindin in aljannan aljanna in kuma wutan wutan Allah ya tsare so sai dai kuma idan mutum ya shiga wuta ba fata ba in musulmi zai fito amma dai target shine aljanna yasa sai ga zalimi ya ce duk wanda ya kaza aljanna zai ce yana nufin ko da ya shiga wuta zai shiga aljanna inda kuma dama a yi ita ce abin lissafi yasa suke cewa misali da mutum ya ji daɗi yana ƙuruciya bayan ya gama ɗan abin da zai sai talauce ya ci gaba da rayuwa ka gane magana a talauci da kuma mutum ya fara mutum yana kuruciya a talaka bayan ya kai wani level haka a rayuwa shekaru sai ya arziki ya ci gaba da arzikin nashi har ya mutu wanne ya fi gwada na ƙarshen Ya haruwa.
wahala a ba za ke ce ba to shi da wasu ke ganin gwara mutum a kuruce yake wahala an gane ko a cikin misalan da suke kawa na littafin na hau da muke yi gobe kenan allah ya dago akwai irin wanda sun ce man at'aba nafsahu fi sigarihi ya tamatta a fi kibarihi suka ce duk wanda ya gajiyar da kanshi a ƙuruciya ya wahala da nema to zai ji daɗi bayan ya shekaru ba da ya girma ya zama babban mutum da tijo to wannan shi ne ƙa'idan kenan to Allah ya samu dace Allah ya samu na da babbar rabo a duniya da kuma lahira Mm.
na'am yace kuntum amwatan fa yakum thumma yumitum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un wara mu shiga bayanin mala hadha list na'am game da gori game da gori eh na'am shi sai ka faɗa ne duniya ta ji wannan gorin ya zama gori ko ko da a zuciyarka ne irin mutum ya ɓata maka na haka irin "Hmm, ka duba wani kamar ni mun shi kaza ba tare da kowa ya sani eh sai Allah da ya halice ka yawai na gane yana na still a gori sai dai bai kai wanda idan mutum ya faɗa mishi ne kaga zai ɓata mishi rai ba ka gane maganan eh yana na still a gori ba zai fita daga cikin mannu ba amma asalin mannu ɗin wanda take abin zargin sosai mai laifin shine wanda mutum zai ce wani na maka kaza ko ya faɗa ma wani ya ce yanzu amma yana kofa ne kuma abin da yasa yake wannan kofan shine shi tunda ya mutu alheri ba da ma ya bata mun gari ka gane magana amma da misali yau idan na ma Abubakar alheri sai na bari a matsayin ba Abubakar na ma alheri ba amma Allah ne na mawa na so ya biya ni ka gane magana to Abubakar ba zai taɓa ta mara yin damu ba sau da dama ba shi na bashi ba kun gane maganin kuwa ai ko kyauta ne da aka ce wane gashi an baka kaza sai ka ce kai gaskiya sai ce ai ni ba kai na baka ba ni na ba ubanka ne saboda mun yi zaman lafiya da babanka abokina ne da waye da waye sai ka ji kunya dole ka karwa to kuma gobe idan kama wannan alhajin laifi tunda ya san yana maka ne saboda babanka ba zai koma ta kai ba amma in shi ne da kai yana ganin yana taimakonka to duk ran da ka bata mai rai zai ji mene damuwa to ka ji abin da yake damun mu damuwan da take damun mu shine wai mu idan mu maka alheri wai kar ka bata mana shi kuma a rayuwa Allah bai tsara ta haka ba ka gane maganan kuwa yasa wanda yake badawa saboda Allah na gaskiyan fa saboda Allah ka gane maganan wallahi ya huta kamar yanzu wani da Allah ya faɗa ya sa cikin suratul insa din nan shafi na biyu da yace inna ma nutaimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala mu ba dan Allah muke muku ba ma son godiya ko sakamako yasa an idan dai mutum mai cikakken tauhidin ne baya so in yi maka alheri kana ma faɗa shi ba zai faɗa ba kuma wani ba zai so ma wani ya sani ba ya ku wanda in yi maka ma baya son godiya ka gane ko malam ya taɓa min wani alheri na gida a lokacin na dawo hutu da na ce sai na ce ma abokina shigo makarantar mu kenan na ce mishi wai idan na je in yi ma malam godiya ne ko kusan na san hali ko ko dai a mata kawai haka sai ce a ka je ka mishi godiya daga nan ma na san zai baka shawarwari kila kaza kaza kaza sauransu haka sai na ce mishi to sai na koma mun koma hutu kenan sai na je na kwankwasa kofa sai ya ce wa sun ce bukari buɗe wanda zan yi tunda bukarin muna da yawa gaskiya akwai wani dan waye je daga can jogan mu ke na asali ta yadda na zauna da yayi shekarun baya yana son ganin malam bukari to akwai wani bukari buru ku baki ne shi kuma ni fari to sai kenan da ya ji shi kuma yana kora a kulliya ni kuma yana kora a tafis hadda to makarantar location din su ba wuri ɗaya ne kamar a ce misali inda masallacin mu take location ɗinta wurin da take to a ta nan gaban da kamar nan haka kenan inda rijiyar nan take to a nan da kulliyar take amsa ya hawa uku asibitin mu kuma tana baya kamar inda bayan can yake amma ta can kamar wancan gidan masu karatun allo ɗin nan ka gane dan baya haka amma dai fitowar za ka yi ba nisa to amma mu makarantar mu kuma sai ka yi tafiya zai ba zai yi nan da signboard ba amma ya wuce nan da makarantar boko kun dan gane magana da haka mu muna cikin unguwa ne sai ka gangara ta ciki haka sannan zaka amma kuma daga makarantar mu in kana hawa bene na ukun ne kana hanguwa su ne masallacin mu ma'ana ratan ba wani nisa bane yawwa to mamu sha doke din dai ba ɗaya bane da haka shi da yazo inda masallacin mu take to anan ne kuma kulliyar take daga jesuwa mu zuwa jestri a zuwa jestri ma nan ne malam din yake to shi kenan da yazo sai yana tambaya zai tambayi wani malami sai ya ce sai aka je aka ko dalibi sai aka kira mishi malam bukari buruku kenan shi bakin kenan da ya zo suka gaisa sai ce a ba wannan malam bukarin mu ka gane magana sai aka ce o to wancan malam bukarin yana bangaren tafis ne to sai aka mishi kwatance sai ya kazo to dai mushahid din ma'anar da ni nake so a mu gane a daidai nan gurin na je wurin sai na ce bukhari shi malamin nan ba na ce misali alheri ne wani yama baya so ka mamunan ba sai na ce bukhari to ya ga dole san na bukhari ne a ciki tunda muna da yawa su shi kenan sai ya bude buɗen shi sai ya faɗa ido sai ya ce a kai ni kauru sai na ce malam yana dariya sai ya ce na ce malam na zo ne yi godiya sai ya ce kashi ai da na san wannan ne ma da ban bude ko yana da yibun mishi ba ran shi a bace wani da ya haka sai ce ka ji ba komai sai ce to na gode ma da sai ce a ba komai to kaga shi da ya tunanin zai ba da shawarwari to shi bai da ba abin da yana so ya ci gaba da nazarin littattafai da sauran su ya yi shi to in ya zama mutum dama yana yi saboda wani Allah ne shi tsakanin shi da Allah ko to wallahi ba bata mishi ran da zaka sai dai ka ce mu a insaniya ta dan hada idan kai mai bai ji daɗi ba ko da bai ba gori ba zai rin iya rage alherin da yake maka saboda shedan za su ci gaba da fightin da ran shi cewa tun da kana mai baya gani shi ai butul ne da sauran sun kira da yana ba da dubu ɗari ne sai kuma yana ba da 50,000 ka gane magana amma saboda dama shi target ɗin shi kila yana tausayin ka ne kai maraya ne da sauransu ka gane magana shi yana ganin yana ma Allah ne aiki da sauransu zai ci gaba da yi amma zai iya rage wasu dan adam yana da rauni ta wannan gefen shi yana son duk da hakan nan ko da dai baka gode mishi ba ai ba za ka cutar da shi ba shi ya gudun shi kuma ka bata mishi ka cutar da shi ne Allah ya sa mu dace ka gane maganan ma'ana ko da a cikin rai bai dace mutum ya yi irin wannan kofan shi kadai ba amma wannan nashi ba za ta zama abin zargi kamar wanda zai ce wani ran nan ba ka gane maganin kuwa kai in banda kai butuli ne wani maka zai ce a ce eh yanzu wa kwanaki ne ne ma kaza kaza kaza ba kudu shi ina so abin nan ke za su su mutanen kyautansu ga wanda yake da mutunci ya san sharafin nan su wallah baya karba sai da dai in ka san ka karba kuma wataran za a maka gori akwai wanda shi halittar ɗabi'a shi ne ba shi inda za ku bata sai a maka gori to kawai ka kiyaye kayan shi kawai da kawai gwara ma ka zauna da talaucin ka rashin hakuri ne ke damun ba wallahi malam Allah ba zai hana ma dan adam da zai ci ba sai dai rena amma dai tunda yayi wannan rayi dabba ga tanan sun su tana kaiwa da kuma tana ci tana rayu ba zai baka ba ya gane ka cin wata rana kwana ba a ci ba to kuma wannan ya rayuwa ce ka gane magana yasa magabata su take da wannan sharafin nafsi abin da ake cin sharafin nafsi izzar nafsi kuma ita ba girman kai bane ba wai ni na fi karfin karɓi kyautan wani bane a amma ni ba zan roke shi bane to ba za ka roke ba saboda girman kai a saboda tare mutunci kun gane magana dan shi akwai wanda yake nashi girman kai ni kamar nin tambaya la ƙarya ne wallahi to wannan shi nashi girman kai ni kuma ba zan tambaya la ne saboda ni ba na son abin da zai je dawo to wurai mutunci na nake karewa to shi wannan normal haka ake so a shari'a amma wanda zai ce na fi gaban da ƙaryen shi me tara to shi na shi na girman kai ne an gane magana in shi imamul bukari in na izin nafsi da sharafin nafsi ne lokacin da gwamnan sai ne mai zo karantar da shi imamul bukari ya ce gaskiya sai da ya zo makaranta shi kuma yana ganin yana gwamna kamar an gola tinubu na ce muku gwamnonin shugabannin ƙasashe ne muka yanzu malamai da yawa aka ce za su je gidan gwamnati bala tinubu ya kira shi zai mishi kara ai da'awa ta samu eh da'awa ta samu za a mishi da'awan kwaye na dai iyaka galibi da ta kawo hahuna ne a yayi kokari ne ce ba zai supportin ba a yayi kokari shine ma'ana shi ba zai ce a zaba ko kana zaba ba amma mafi dai zuwa kwakwalwa dai shine zai iya yin shi wancan ma yana gefe guda kenan yana can ba a san da shi ba ma'ana ba wani mukami da aka ba nashi yana can yana ci gaba da kariya saboda dan wata miya da yake samu Allah ya sa mu dace fa ya kun sun mai mitikun sun mai yikun sun mai lahi turja'una malai ce hadar istifamu bi ma'anar ta'ajjub wannan jawo hankalin ba eh kaman ka ce ne ashe ba a gane maganin kuwa wani ba a yanzu kana jira na fa ba ne ne to kaga yanzu na jawo hankalin ka ne to sai Allah ya ce kaifa yaya kana jiran mai takfuru na billahi yana mamaki ne istifam jawo hankali bi ma'ana amma ma'anan shi Allah yana mamaki ne kaya a ta'ajjub kenan wa tawbihu kuma da kuma aibatawa abinda aka yi ba a kyauta ba an ji ko wal inkar da kuma musun abinda aka yi mama da daidai bane duk Allah yake yi ma dan adam ai kaifa ya hasulu minkumul kufra billah yaya ma kafirce ma Allah zai faru daga cikin ku alladhi khalaqakum wannan Allah da ya halicce ku min al'adami daga babu ya za ku kafirce ma wannan yi muku wannan wanda da adam fa kun hada a duniya ne kawai ba dan alheri ya maka amma baya so ka bata mishi to balle wanda ya samar da kai daga babu a ce bautan da shi ake muwa za a ma wani shi wa an'ama alaikum yi muku ni'imomi bi asnafin na'ami da dangogin ni'ima sun mai yumitukum sannan kuma in kurayun ku gama hakki na kashe kuna wurin shi fa inda stikimali a jalikum lokacin da ku gama ajalin rayuwanku wa yujazi kun fil kuburi kuma zai saka muku a cikin kaburburanku sun mai ku sannan kuma zai rayar da ku ba da ba'afi bayan an tada bayi wani shuri da kuma tashi na kiyama da ake yi kenan summa ilayhi turja'una sannan gurin shi za a mai da ku fa yujazikumul jaza'al awfa sai saka muku cikakkar sakamako fa idza kuntum fi tasarrufi in dai haka ne kun kasance a cikin kulawansa shine tasarrufi ma'ana sai yadda ya ga dama yake da ku daga babu ya samar da ku sannan cin ku shan ku rayuwanku na hannun shi duk in kun gama zai kashe ku kai ya za ku mishi haka wata dibirihi da kuma kuna karkashin kulawansu da juyawa lamarin ku sau da adam bai da nashi ba za ka ji kana ta lissafi ne amma ya ga dama ba abin da ka lissafan nan ba zai faru ba yanzu ba mu muna ta lissafi ba na jin wani ma yana da zai wani zai da wannan ma zai mutu ne ai akwai mutane da yawa waɗanda inda a ce abin a hannunsu ne da tun tana an gama da an yi waku da al'amurta to da ke baya hannunsu ba kaga suna son abin ya faru ne ne yawa to shi kuma lokaci ne ai shi kuma ɗaga ma azzalimi kafa ba yana nufin abin da yake kai daidai ba ne ba kuma yana nufin yana burge Allah ba ne awa shi sun da suke ce mishi ma kawai ta lala ne shine jahilai suka ɗauka kawai sun kai wani matsayi sun isa sun kai mene tunda ai za ga suna ganin kamar wanda ya tabbata wancan ya faɗi cewa ko Allah bai yadda ba za su zarce to kaga yana ganin suna da wasu bakas wanda suka tsaya musu suna ganin ko Allah ma yana so ko baya so tunda muna tare da su wani da wani irin su gabanoni da wasu da waye da waye to an wa jami'an adawa da waye duka irin wannan shi na bakin na wani malami ne da yake wa'azi shekarun baya yake cewa kowane dan siyasa yana magana yana da bokawa ne da waye da wani bakas aka ce kai ba ya ce ni na dogara da Allah ya ce Allah kawai eh saboda ci kenan ba ka da wani abu da kama sai Allah kadai za ka yi labari yana mamaki kenan ko to saboda ci a wani su kawai in dai Allah ne kadai ka kama ba za ka taba cin zabi ba eh ma'ana shi ba wai itikazul aswabu daman wannan wani abu ne ma'ana cewa bayan ka dogara ga Allah su waye ne za a je wurin su a haɗa ƙarfi da ƙarfi ka gane maganan kuwa wannan ai shi ne ita ka da asbabu kamar yadda misali mutum ya sani Allah ne ke ba da arziki amma zai fita ya nema saboda ya bi hanyar ko a shi wai a waɗannan hanyar shi ne arzikin kuma ka gane magana shi ma'ana su waɗannan bakas ɗin wasu ne suke ba da mulki shi a gurin wancan mai boka da da da shi kuma wancan yana nufin ne ya dogara da Allah amma yanzu a fita a nemi kura a wurin talakawa zai fita ya nema ka gane magana ka ga jahilcin mai faɗan maganan ne na cewa Allah kawai so shi ya ka to shi ma wancan yana ganin bakas ne za su jawo shi ya samu ne gwamnati kuma duk analysis din da shi yake yi a yau irin shi ya faru da wayenmu kuma bai tsayar ta zama da Allah ya tashi kifarwa in gwamnati ne tana a hannunsu ai tana hannun wancan da aka karba idan kuma fawa ne shi ma gwamnonin suna tare da shi idan idan idan idan duka kuma sun abin da su ma ba su tunanin za a iya kwacewa ba a shekarun da su ɗibo ai ba su kai ba Allah ya sa mu dace Allah ya kawo mana wato mu fita wa tadbirihi wa budrihi da kuma wato ainihin ɗa'ansa wata atawa miri bawa yana karkashin umarnin Allah addiniya na addini an gane wa ba da zalika ta taddi duniyahu kenan to nan an samu matsala ko ko ba da zalika ta ta dinihil jaza'i ne saboda idan ya zama ta tawa miru diniya yana karkashin umarninsa na addini wa ba da zalika bayan haka kuma ta ta dinihi aljaza ko wato ayyukan shi kenan da zai saka masa an gane na farkon daban na biyun daban a fayyali ku bikum an ji da karanta ko a fayyali ku bikum an takfuru bi yana dace muku ku kafirce masa wanda yake da wannan iko da sulta dama a kanku an san shi ne a a wal haza illa jahalun azimun wa safahin kabir ai wannan ba komai bane face jahilci babba mai girma da kuma wauta babban wauta an ji abin da yace ko bal ba haka ba alladhi yaliku bikum abin da ya dace ku yi bayi ku jumala shi ne an tattaku ku ji tsoronsa shi wanda yake da wannan ikon wa tashkuru ku gode masa wa tu'minu bihi ku imani da shi wa takhafu azaba ku ji tsoron azabansa wa tarju thawaba ku kuma saran ku samu wato ladansa lokaci go no yawwa to sai mu tashi abuwan lazi falaka lakum ma fil ardi jami'a ko to Allah ya sa mu dace inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين